نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna seka muna sake mika godiyarmu ga Allah ta'ala wanda ya kara mu yau wuni na goma sha takwas ko sha tara ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wadda ya daidai da goma sha tara ga watan goma miladiya ta 2024 yau ma ga cikin ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin wannan littafi mai albarka na umdatul ahkam wadda babban malami al-maqdisi ya wallafa shi kuma wannan shine zai zama darasinmu na 49 ko yawa a cikin wannan littafi mai da yan abu su manta ba muna cikin kitabul jami' littafi da ya haɗe abubuwan da suke da alaƙa da sallah a wancan sati mun tsaya akan hadisi na ɗari da goma sha takwas a nawa bugun kenan a nagu kuma ya kai hadisi na ɗari da ashirin da biyar ina jin ko kuma abin da ya kama da haka yau kuma za mu tashi a kan hadisi na ɗari da goma sha tara shi ne hadisin abdullahi ɗan abbas don yi tunasar da mu asalin azkar da kuma yadda ya kamata mutum ya yi shi na bayan sallah za mu ji yadda ake yin zikri a bayan sallah bayan an gida da sallah akwai waɗansu nau'ukan azkar da ake so mai sallah ya bibiye su ya kuma aiwatar da su a cikin sallarsa bayan ya yi sallama to daga ciki shi ne zai karantar da mu irin yadda sahabbai suke yin irin wa'annan alkarɗin kuma in sun zo yi a farkon lokaci sukan yi a ɓoye ne ko a bayyane shi ne mala yake so ya karantar da mu wannan gaba ɗin Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen faɗin abin da yake shine daidai da kuma aiwatar da abin da yake shine daidai da tsayuwa bisa abin da yake shine daidai ga hadisin kamar da malam ya saka hadisi na ɗari da goma sha tara an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma an na rafa asauti bin zikri حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته وفي لفظ كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير to wannan hadisi kamar yadda wanda ya wallafa littafi ya ce ba zai kawo hadisi ba sai wanda aka ittifaki wajen fitar da shi tsakanin manya-manyan malamai hadisi kuma shugabanni a cikin harkan hadisi shine bukhari da kuma muslim da haka wannan hadisi za mu iya cewa muttafaqun alaihi duk da cewa wasu malamai suna cewa in an bibi hadisan akwai waɗanda suke ba muttafaqun alaihi bane akwai hadisin da zaka samu a cikin littafin tafarrada bihi al-bukhari aw al-muslim aka sa wa al-bukhari ya kadaitu da rubuto shi ko kuma imam muslim amma dai a bizazubin da malam yayi duka ya ce musu hadisai ne muttafaqun alaihi wannan kuma shi yake karantar da mu mai ɗan adam ta kako cewa ne mutum ne to kasancewar ka mutum wataran za ka yi abin da yake daidai wataran kuma za ka kuskure to wanda ya rubuto mana wannan hadisi shine Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas mun san shi mun san wani abu na tarihin rayuwarsa gwargwadon abin da ya sawwaka a gare mu don haka yana cikin sahabbai matasan sahabbai wadda kuma ya ɗauki lokaci mai tsayi bayan rasuwar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yana karantar da mutane wannan addini to shi da ya rubuta mana wannan hadisi mala ya ce an ibn abbasin an jiyo daga abdullahi dan abbas Allah ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya ce an na raba a sauti bin zikiri ya ce lalle daga murya da ambato mutum idan ya yi tsalla hina yan sarifin nasu minal maktuba ya ce lalle daga murya da zikiri yayin da mutane suka idan da tsalla ta wajibi ya ce abu ne wanda yake tabbacacce kana ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a zamanin manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana yin haka ana idan mutane su idan da sallah to zikirin da za su yi na bayan sallah suna daga muryoyinsu ana ci kamar ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام da ire-iren wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi akan faɗi haka qala ibn abbas ibn abbas ne yace kuntu a'lamu idan sarf yace na kasance na kan sani idan annabi da sahabbansa sun idar da sallah bi zalika da wannan ambaton da suke daga murya za sami'tuhu idan naji shi yajuwa yaji murya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bit takbiri ta hanyar yin kabbara yana daga murya yayin kabbara wannan hadisi zamu dokar zamu karanta hadisi na 120 don mu hada gaba daya sai mu ji abinda malam mai littafi ko mai sharhin littafi ya faɗa akan waɗannan hadisai guda biyu ya ce wa an wa an warda'i ko maulal mughiratu bin shu'ba qala amla alayya al mughiratu bin shu'ba min kitabin ila muawiya inna an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وضفت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووضع البنات ومنع وهات متفق عليه wani hadisi ajiyo shi daga wani bararren bawa na mugiratu bin shu'uba shi mugiratu dan shu'uba shine sahabi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. To, Mu'awiya shi a lokacin shi gwamna ne ko sarki ne ko amir ne. Da bata mun fahimta. Shi ne amir ko gwamna a ƙasar Kufa. to sai shi mugiratu bin shuba ya rubuta masa wasiƙa sai ya biya wannan bawan nasa sai ya kaiwa mu'awiya cewa ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa bayan ya idan da sallah shine sai aka kai shine shi warrabi yake cewa amla alayyal mughirat yace mughirat ya mun shifta kaman ka zauna da mu ka ce rubuta shi kuma yana faɗa yana rubuta shine imla'i to sai ce amla alayya mana mughiratu bin shu'ba ya mun shiftar wannan hadisi sai na rubuta shi shine sai yake faɗa da yake faɗa yace wannan wasiƙa ko wannan takarda da ya rubuta yace min kitabi na wasiƙa ne ila muawiya cewa ya kaiwa muawiya bin abu sufyan ya dauki wadda takarda ya kaiwa mu'awai dan abu sufiyan a lokacin yana gwamna a ƙasar kufa to sai ya kai masa wannan takarda to shi da yake ba mu labarin menene abin da mugirat bin shuba ya yi masa shifta sai yake gaya mana ya ce innan nabiya sallallahu alaihi wasallam yanzu wa yake faɗan wannan mugirat bin shuba yana faɗa wa mai bararren bawansa cewa ka rubuta wannan to sai bararren bawan yake rubutawa bugirat dan shuba yana ce innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya rubuta lalle annabi mai dira da abincin Allah su tabbata a gare shi sai ya rubuta kana ya ƙulu ya tabbata yakan ce fi dubri kulli salatin maktubatin a bayan kowace sallah wadda take ta wajibi sallah ta wajibi mana yace fi kulli salatin maktuba kaga kowace sallah ta wajibi kenan salloli na wajibi sune ne azhar la'asar magriba isha asuba to bayan kowace sallar nan yakan faɗi wannan mai abin da yake faɗa sai ce la ilaha illallah la ilaha babu abun bauta wanda ya cancanci bauta ba za ka ce da gaskiya ba a wajen malamin tauhidi suna ga in ka ce da gaskiya kayi kuskure saboda duk mai ibada da gaske ke in gunki mutum yake bauta da gaske yake in wani abu ya sassaƙa ma yake bautarsa da gaske yake ina fata mun fahimta amma bisa cancanta fa wannan bautar da ake masa ai bai cancance ta ba to waye ya cancanci bautar shi da suka ce illallah la ilaha babu abun bauta wanda ya cancanci bauta sai kace illallah sai Allah shi kadai wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya walahul mulku dukkan mulki kuma nasa Allah shi ke bada mulki ko nasa ne shi ke bada shi haka dan wani kaji ya zo yana tutiya ko yana barazana cewa shi ne mulki ne a aro aka ba shi ba nasa bane mamallakin mulkin shine Allah shi sa Allah ya ce kace kulillahumma malikal mulk ko ka ce Allahumma malikal mulk ya Allah mamallakin mulki tutul mulka man tasha kana ba da mulki a wanda ka so ka gane saboda haka wannan mulki na waye na Allah ne shi ke ba da mulki a wanda ya so amma asalin mulki asalan nasa ne babu wanda ya cancanci wannan in ba Allah ba walahul hamdu kuma dukkan godiya a Allah ake yi shi ne cancanci ainihin mai godiya da aka ce alhamdu da wannan godiya ta sha bambam daga ce mai ashikuru na watan fahimta me yasa ta sha bambam an aka ce alhamdu godiya ce amma da take dauke da abu guda biyu tana dauke da soyayya da kuma girmamawa kana gode wa Allah bisa sonsa da kake da kuma girmama shi da kake shi ne ma'anin alhamdu to walahul hamdu dukkan godiya tasa ce shi ake yawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah shi ne mai iko a kan komai bayan nan sai ka ce Allahumma ya Allah la mani'a babu mai hanawa lima a aita ga wanda ka bashi duk abin da Allah ya bayar babu wanda zai iya tare maka shi sa idan kana da imani kana da tauhidi zai wahala kai gaba da wani saboda wannan arziki na duniya da kuke gani Allah ya raba ya biyo kowa nasa kowa da nasa ba wanda zai ci da wani ko babu wanda zai ketare abin da Allah ya bashi sama da nawa ne a kuma manzon Allah ya baka tabbaci yace babu wani rai da Allah ya yanka mashi wani arziki ko ya yanka wa ran wani arziki da bar duniya ba ta ci ba ba zai yi ba duk arzikin da Allah ya diba maka ba za ka bar duniya ba sai ka cinye shi gunda za ka taka gunda za ka gani ruwan da za ka sha iskar da za ka shaƙa duk abin da za ka yi iya wadda Allah ya ɗeba maka to ba wadda zai ci wannan naka ne kuma ba za ka bar duniya ba sai ka gama da su sa za ga wani idan takun sai kare sai a kawo masa wani abu wanda zai hana shi tafiya shi kenan takun ya kare da zai taka ba za a rike kafafuwan ba da wata fahimta so haka Allah ya tsara shi yasa yace Allahumma la mani'a babu mai hana lima'a dai ta ga abin da ka bayar duk abin da Allah ya bai wani ba wanda ya sai tare shi yasa wani mawaki yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah raziqi ina cewa na dogara a wajen Allah wajen samun arziki na shine Allah ar-raziqi mai azurta ne wa aikantu yace kuma na sakankance la shakka babu babu kokonto annallaha raziqi Allah shine mai azabta ne sai ce wa ma yakum min rizqi wa laysa yafutini duk abin da ya zama arziki na ne to ba zai mun kauce ba ba za ka rasa shi ba duk abin da Allah ya rubuta yace abu kaza arzikin ka ne to wani abu babu yadda za a yi ka rasa shi to in kana da wannan yakini yaushe za ka ce wani ya maka kaza ko wani ya ce kaza eh da wannan yana daga abin da yake koya mana mu jaddada tauhidin Allahumma la mani'a babu mai hanawa lima'a aita ga abin da ka bayar sai ya ce wala mu'iya ko babu mai bayarwa limama na ta ga abin da ka hana idan Allah bai bayar da abu ba to babu wanda ya sai baka shi in kuma Allah ya baka to babu wanda ya sai tare kaga ababi na tauhidi ya kamata mutum ya samu wannan shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya jaddada mana karfin tauhidi cikin zukatanmu yace mana mai yace ku samu yaqini a ranku na cewa da mutanen farko da na ƙarshe da aljanu da mutane za su taru a bisa cutar da kai ba su iya cutar da kai sai abin da Allah ya rubuta maka haka kuma da mutanen farko da na ƙarshe da mutane da aljanu za su haɗu a kansu amfanar da kai ba su yi amfanar da kai sai abin da Allah ya amfanar da kai da shi su za ka karka daga hankalinka shi sa masu hikima suka ce a duniya akwai abu guda biyu wayannan abubuwa guda biyu kowa a cikin duniya yana samun guda ɗaya amma ku guda ɗaya ba kowa yake samu mai wannan abu sai suka ce arziki da ko mai rufin asiri kowa yana samun rufin asiri a ba kowa yake samun dukiya ko arziki saboda dukiya ko arziki wani abu ne da ake kasautawa a baiwa wasu su rike su kwakwa wai nasu bane a'a an ɗora a hannunsu ne amma su zama silan sadarwa zuwa ga mutane da kaga shi ya kamata mu san wannan ba kowa yake samun arziki ba amma kowa na samun mai rufin asiri to ya kwamu ne rufin asiri idan arziki ya zo sai ga ka same shi kuma shi in Allah ya rubuta ka cikin masu yin arziki abinda ba a samun kuɗi ma ka taba sai ka samu abinda ake tsammani in an yi shi ba a samun kuɗi kai in kai sai ka samu kuɗi a ciki saboda Allah ya rubuta ka cewa za ka yi arziki saboda haka mu koyi wannan shi sa nan wannan zikiri yake gwada mana cewa mai ya Allah babu mai bayarwa ga wanda ka hana shi haka babu wanda zai hana ga wanda ka bashi ba wanda zai tare in Allah ya biyo mutum abu ba wanda ya sai tare sai ce wala yanfa'u zaljad yace wala yanfa'u ba zai amfanar ba zaljad kokarin mai kokari min kaljad da gare ka duk kokarin mai kokari baya amfanarwa idan Allah bai ce za ka samu abu babu yadda za ka samu ina fata bai ta wannan ko ba yana ce maka karka zo mai kokari wajen neman abu bane a ka tashi ka nema saboda masu hikima sun ce ne man jadda wajada wanda ya kokarta zai samu wa man qara albaba ta kala wanda ya kwankwasa kofa wata ran zai shiga cikin gida so wannan ba zai hana ka tashi ka yi buge-buge don ka nema ba amma ka sani neman ka ba shi zai sa ka samu shi sa ba washe ya tattara wani abin sai ce mai zafin nema sai mai sai mai cika sau sai rabo ya rufe ina wata hukunta kakarin zubi da aka mafarci wannan zafin nema ba ya kawo samu sai rabo ya rufe idan rabon ka yi rufe abu sai ya gaba wani a cikin ka duba wani babu wani effort da ya yi amma ya samu kabu guda mu Allah ya rubuta masa shi sa ya ce ƙoƙarin mai ƙoƙari baya amfanarwa a gare ka ya Allah summa sai shi wannan bawa na mugirat bin shuba tunda shi ne aka bashi wannan takarda ya kai wa muawiya yace thumma waqabtu ba'da zalika ala muawiya yace sannan sai na shiga a cikin wata tawaga wajen muawiya dan abu sufyan yace fasami'tuhu sai na ji shi ya amurun nasa bizalika yana umartan mutane da yin wannan zikiri a bayan sallah bayan mugira bin shuba ya umarce shi ya rubuta takardar ya dauka ya kaiwa muawiya ibn abi sufyan bayan wani lokaci da ya koma a cikin tawaga sai ya ji muawiyatu yana umartar mutane da yin wannan zikiri a bayan sallah wa fi lafazin wani lafazi ce kana yanha alƙila wa ƙala kuma cikin takardar da ya rubuta masa ya ce na ji annabi ya hana an ce kaci ƙila ƙila wa ƙala an ce waye ce mai aka ce shi sa akwai wani program a gidan rediyon kaduna sai zo same ka yan jarida su ce an ce ka ce aka ake program zai ce to mene ce sai dan jarida ya fara bayani to annabi ya hana kila wa kana baka je ba gani baka dauki magana ka kai can ka dauko can ka kawo nan an hana wannan sai ya ce wa ida'atul mali kuma annabi ya hana tozartar da kuɗi dukiya ka samu kuɗi ka je ka sa shi a wurin da bai cancanta ba ko ka kashe shi a gurin da bai cancanta ka kashe ba wannan sunansa idaatul mali wulakanta dukiya to zartar da kuɗi kamar yanzu ka je ka dauki kuɗin ka kasa a gunda ake wani kwallo ko ake wani kada kade ko ake wani shegantaka ka dauki kuɗi ana kirari ana cewa wane shi ne ya kawo kaza ka kai idaatul mali wannan wulakanta kuɗi ne musulunci ya hana haka sai ya ce wa kasaratu su'al kuma annabi ya hana yawan tambaya wa kana yanha an uquqil ummahat kuma cikin abin da ya rubuta masa yace annabi yayi hani da a ci mutuncin iyaye a wulakanta iyaye dan mutum ya da iyaye kada ya wulakanta su kada ya ci mutuncin su kada ya tozartar da su sai ya ce wa waza albanat da kuma binne ‘ya'ya mata da ransu wannan an hana wannan larabawa da suke a farkon ko a zamanin jahiliya larabawa suna wannan al'adar idan mutum aka haifa mishi ‘ya mace to sai je ya binne ta kawai don me yasa alamai suka ba da mafassara guda biyu suka ce na farko li khawfil ar don jin tsoron kunya kar ya mace ta zo ta yi abin kunya ya shafi zuriya na biyu suka ce lil faqar don tsoron talauci shi sa ba sa girmama mata in an haifi mace kashe ta suke shi sa wani mutum cikin sabon mamban Allah wanda ake kiran shi Abdullahi ibn Mugaffal Allah yana ya kawo musulunci ibn Mugaffal kabanin zuwan musulunci yayi aure ya aure wata mata wannan mata da ciki bayan ta yi ciki sai ce mata to zai tafi cirani ya bar matar da ciki da ya tafi sai ya ɗauki lokaci shekara biyu uku hudu biyar shida bai dawo ba wata ran kawai sai gashi ya dawo da ya dawo sai ya samu matar ya ce amma kafin da tafi ai na barki da ciki ina abin da ke cikin cikin sai ta kawo ta yar yarinya ta kai shekara shida ta ce masa gata ya kalle ta wata ran kawai sai ya zo ya ce mata zayyini ha lokacin da ya faɗi wannan kalma sai hankalin uwar ya tashi don ita ta san me yake ne ya ce ki mata ado ta ce masa mm ci amana karka yi kaza kaza ya cike aka kawata yarinya aka shirya ta ya dauke ta ya tafi da ita cikin dokan jeji can ya wata tsohuwar rijiya ya ajiye ta ba girija ya gingar wani dutse har ƙasa ta zuba a kafaɗarsa yarinyar ta zo tana kaɗewa haka kawai sai ɗauko ta jefa ta rijiya ya wurga wannan dutsen a ciki kawai ya juya ta ba musu to kasan allah ta'ala shi ne mai iko sai musulunta to da ya musulunta wannan abin sai ke damunsa ya rasa ya zai har sai da annabi ya gane shi ya ce masa ibn mugaffal me ke damunka sai ba da labarin wannan abin da ya faru sai ya ce masa a karkada ga hankalinka al-islam ya ci bu makabla musulunci yana busar da abin da aka yi gabaninsa ya zo na abin an kankare maka shi karkada mu Allah ya yafe maka ko ga wani al'ada ce ta larabawa wata albanat shi sa Allah ya tambaya fa idal mawudatu mai ilatko bi ayi dambi qutilat wayannan yara da aka haifar su mata za a tambaya wani laifi suka aka kashe su Allah zai tambaya wanda suke wannan aikin gobe alkiyama bi ayi dambin qutilat a bisa wani laifi aka kashe su to shi sa cikin wasikar da mugiratu dan shoba ya tura mu'awiya ya ce masa a gaya masa manzan Allah ya ce an hana mutane wadaul banat shi ne binne 'ya'ya mata da raikinsu wai kun ga irin wayannan shine abubuwan da suke ta faruwa a farkon musulunci da kuma lokacin jahiliya musulunci ya zo ya ta gyara ɗabi'u da al'adu da saura na mutane mutane suka dawo suka zama cikakkun mutane masu sanin martabar ɗan adam amma kun ga a yau wai kullum sai a ce musulunci bai san darajar dan adam musulunci shi ke kawo koma ba musulunci shi ke kaza kaza saboda mai orientalist sun shigo cikin mutane suna ta yada farfaganda ta ƙarya da to mustashriqun suna ta yada irin waɗannan abubuwan in ba ka da karatu ko ba ka bibiyan malamai masana wadda suka san ilimi da tarihin abin da ya wakana na musulunci da abubuwan da shaidanu suke kawo cikin musulunci kuma ka sani ba sai ka dauka da gaske ne addinin musulunci babu addinin da ya kai shi tare daraja da kimar dan adam babu wallahi babu wani dan adam din ko wani addini da Allah ya kawo shi a bayan duniya wanda yake tare mutunci da matsayin dan adam irin addinin musulunci a nan ne muke wasa da musulunci kwanakin ba an yi zanga-zanga a indiya amma kam indiya ba musulmi ɗaya da yau wallahi tallahi musulmi kwa ɗaya bai fito ba isaka hirni shugaban musulmai ya ce ai musulunci ya hana zanga-zanga domin ku duba musulmai ne aka ce musu musulunci ya hana suka ce sai su ba ga sun je ba ma musibin Allah ya ce karka ya abu ka ce kai sai kai a gaban kasan ka shiga bala'i Allah ya kare wallahi ku dinga bibiyan abin da yake faruwa a kasashe ku dinga gani yadda mutane suke karrama da girmama addininsu da kiyaye dokokin addininsu musulunci a kasashe ku je ku ga yadda musulman suke suke kiyaye dokokin musulunci ko wani kamar kani a kuna ya ce ingila ya yi karatu a wata university ya ce min wata ya shiga masallaci sai ne yi hular sai rasa sai koma kun limamu ya ce masa shi yana ga kamar ya fito da hula ya ce masa ta yi laka biyo ya ce ta kuka zan da ya je ya sa bidiyo kyamara sai nuna masa gashi tun daga lokacin da ya fito a gida har ya zo ya shiga masallaci kansa ba hula ya ce masa za ka amma mu yanzu daga musulmi ne zai haince ka ya cuce ka ka gaya masa abu ya zalince ka to ina addinin mu yake da wayannan dabi'un shi yasa Mughiratu bin Shu'ba ya tura masa yace banda kashe mutane sai yace wa man in wa hat kuma karka zama mutum marwaci mai kwadayi kana da rowa kuma ka zama mai kwadayi kai ba za ka bada naka ba amma kana so a baka ana bai cikin ɗabi'ar musulmi ce musulmi na kwarai bayan wa'in wa'in nan hadisai guda biyu mun ji su mun ji tarjumar su ko ma'anar su a takaice cikin kalmar hausa yanzu za mu koma abin da malayi ya fitar mana a ciki da farko ma'anil kalimat zai fitar mana da wasu kalmomi cikin hadisan nan guda biyu idan sarrafu hadisin abdullahi dan abbas da ya ce idan sarrafu to me ake nufi da shi ya ce ai kuntu alawa bisma'id dikri in surafihim ya ce nakan sani da ainihin sauraron zikirin da suke yi yayin da suka idar da sallah da wannan sai ya gwada mana cewa ashe a farkon lokaci idan musulmai sun idar da sallah azkar din da suke a bayyana suke a bayyana suke kuma ma suna daga murya ina fatan fahimta suna daga murya suna fitar da shi illa bit takbir ay bisma'it takbiri mimman wara annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ma gane annabi ya idan da sallah sai ta hanyar yin cin kabbara wanda suke bayan annabi da suke yi idan an idan da sallah sai su ce Allahu akbar to wannan dako da za a yi sai ya karantar da su su gane cewa yanzu haka ne sai ya ce hadisi na gaba ce la ilaha illallah la girbi da shi ai la ma'abuda bi haqqin ka gani ko la ma'abuda bi haqqin babu abun bauta da cancanta illallah sai Allah ba da gaskiya ba kamar da faɗa mana da gaskiya duk mai bauta duk abin da yake bance ce zai bauta da gaske yake ba wai da gangan yake ba eh kuna ganin masu sufanci masu yin addaki da irin ta sufanci yan ɗari tijjaniya kadiriya da ire-irensu kuna gari yadda suke faɗa da yadda suke abubuwansu to ya fito yana yin sabon Allah yana ce maka wai addini ne eh ya ce wai addini ne ka je wuta yana ruga shan kuma yana haɗa da sunan Allah wai wai zikiri yake eh duba wani bidiyo da aka suke farna halala ne ko harala ko hadara ta bayyana ne eh hadara ta yi ta yi girgiza ka duba abin da mutane suke na shekantaka a ciki yanzu da za ka ce annabi ya zo ya koyar da wannan amma ai kaga sun yadda addini suke kuma da gaske suke shi da aka ce la ilaha babu abun bauta da cancanta illallah ai la ma'budu bi haqqin babu wanda yake abun bauta wanda ya cancanci a bauta masa illallah sai Allah walahul hamdu da aka ce walahul hamdu ai lahul wasf bil kamali shi Allah shi ne wanda ake subbanta shi da cika shine al kamal hubban wa wa ta'zim wajen kauna da girmamawa wajen ƙaunarsa da girmama shi duk wanda ya ce alhamdulillah to yana nufi yana girmama Allah yana kuma ƙaunar Allah to wajen ƙaunar Allah da girmama Allah wannan shine ake siffanta Allah da shi a ce walahul hamdu dukkan godiya da ainihin mai ƙauna da girmamawa sun tabbata ga Allah zaljad ay sahibul jidd shine ma abocin kokari duk kokarin mai kokari baya amfanar na fatan fahimta sai ce aljaddu ya ce kalmar jaddu bil fata ya aka rubuta da fata ina nufin algina walhal ce samu wadata da rabo shine duk wani mai wadata da rabo wadatar da yake da ita da rabon da yake da shi na arziki ko na menene baya samun wadatuwa ya ce bai da bukata a wajen Allah ko zai yi babu shi sa Allah ya ce shi ne shi ne Allahu samad Allahu samad abin nufi shi ne abin nufi da bukatu duk wani ɗan adam a duniya duyin da yake to yana da bukata a wajen Allah in kuɗi kake da shi kana da bukata a wajen Allah in mulki kake da shi kana da bukata a wajen Allah in lafiya kake da ita kana da wata da wajen Allah in ilimi ne kana da wata da a wajen Allah duk abin da kake da shi shi sa nan suka ce aljaddu bil fatai algina wal haus shine wadatuwa da kuma samun rabo to duk wanda yake da wannan baya wadatuwa a wajen ubangiji dole wata bukata sai ta mai da shi zuwa ga ubangiji kuma haka ne mahma kana duk da kake wanda sai ka tuno na rasa abu kaza to ina zan ji kuma zuwa ga Allah na rasa abu kaza ina za ka je kuma zuwa ga Allah Allah shi ne ma'abocin wannan ba da kowace irin dama da kowace irin falala na ba zan fahimta yau Allah da tuntun ya ce wadda albanati ai da fana hunna hayatu ka binne su da ransu ai man'in ma ya talabu bi zilli abin man'in shi ne ce hana abin da ɗan adam yake ɗeba da ƙaskancinsa min malin au manfa'at na dukiya ko na au mai amfani ɗan adam a ce ya rasa wannan to babu wanda ya kai ɗan adam babu wanda zai tare maka eh Allah ya ce babu wanda zai tare maka abin da ya baka to kowane iri ne ko kuɗi ne ko kuma wani abu mai amfani to malai sai ya ce alfawaid fa'idodi da za a fitar cikin waɗannan hadisai guda biyu istihbabu du'a aqdu salawatil maktuba fa'ida ta farko shine an so yin addu'o'i a ƙarshen sallah ta wajibi an so yin addu'o'i a ƙarshen sallah ta wajibi wa yadillu zalika hadithu sawban yace wannan kuma zai nuna mana hadisin sawban da muka karanta annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi mai tsira da amincin Allah kana idan sarafa min salati ya kasance idan ya idar da sallarsa istaghfar salasan sai tsaya roki Allah gafara sa uku rawahu muslim wa yustahabbu aljaru bil dhikri allazi ba'da salat faida ta biyu yace an so mutun ya bayyana zikirin da yake yi a bayan sallah idan ya idar da sallah babu laifi ka dan dan muryar ka ce mai astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام suka ce an so don me yasa jali hadisul bab saboda hadisin da ya zo a cikin wannan babu fi qauli bin abbas cikin fadin abdullahi dan abbas da yake cewa ma kunna na'rifu suratu salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ma gane idan da sallar annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi illa bit takbiri sai da jin kabbarar waɗanda suke bayan annabi to bisa wannan sai suka ce ya tabbata wala hadisin abdullahi bin zubair sannan kuma da hadisin abdullahi dan zubair da yake cewa mai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yuhillu bi dubri kulli salati hina yusallim sun kai suka ce manzon Allah ya kasance yana hailala yana tahalili a ko ƙarshen kowace sallar ta wajibi yayin da ya sallama sai ce mai la ilaha illallah har zuwa da ce walau karihal kafirun muttafaqun alayhi wa qawlihi hal ay dalilun ala annahu yarfa'u sawtahu yace wannan da yace yuhallu dalili ne da yake nuna mana annabi yana daga muryarsa fa innal ihlala rafa'u sawt yace domin ihlali shine daga murya to annabi yakan daga murya wanda abu batil ulama wasu sashi daga cikin malamai sun tafi ila adam suke babu jaribin dukkan cewa ba so bayyana ambato ba a ƙarshen salloli wa huwa mazhabu shafi'i wanda ita ce masaba ta imamu shafi'i wa ajabu an hadisi bin abbas suka kuma amsa da cewa akan hadisin abdullahi dan abbas da ake gina magana akan su cewa ana mai ana bayyana ambato ko zikri a bayan sallah da sai suka yi bayani akan su annahum jaharu bihi waqtan yasiran cewa sahabbai sun bayyana wannan dan lokaci ne kankani li ajali ta'alimi sifatin zikri a dalilin abin da su suka bayyana don koya wa mutane don karantar da mutane mutane su gane siffar yadda ake ambaton Allah dalilin da ya sama suka bayyana ke daga su ɗan shafiya sun tafi akan cewa ba za ka bayyana zikiri ba saboda zikirin da aka bayyana na ɗan lokaci ne kankane shi ma ko mai dalili don a koyar da mutane su gane yadda annabi yake wancan zikiri a bayan sallah lali annahum damu ala jaribi ba wai sun dawama akan bayyanawa da shi bane amma dai malam mai littafi shi Al-Hamidi yake warrajihu qaulul aw magana da wanda tafi rinjaye shine magana ta farko yustahabu dhikr al-adiyat al-waridat sannan kuma yace an so fa'ida ta uku an so mutun ya ambaci Allah da addu'o'i wanda suka gangaro ake yin su a bayan sallah wahiya kama yali sai ma da ya kawo mana irin nau'ukan azkar da ake yi don samun fa'idar mu na farko ya ce awwalan istagfarallah ko astagfirullah salatu ana so ɗan adam in ya idan da sallah ya nemi gafarar Allah sau ya ce astagfirullah astagfirullah astagfirullah kun ga anan za ka je wani ce astan gafirullah ya kamata mutum ya je koya ko yauwa astagfirullah ba astan gafirullah ba astagfirullah ya kamata mutum ya je koya mutum yana koyan komai na sana'a don yana ga fa'ida a zahiri amma abu na addini kawai sai dauka komai ayyai daidai ne wallahi ba haka bane sai ka koya ka iya duk abin da kai shi ba daidai ba ba ruwan Allah da shi shi sa ka aiko mutum na musamman ya zo ya koya maka in baka gane daraja da matsayi abin da yasa za za a zabi wani ya zo ya koyar da kai wannan abin ba don ka tsira ba har yanzu baka gane rayuwa ba wallahi su da haka mutum duk abin da aka ce ana yi addini ya tsaya ya koye shi to na farko abin da yake ya da roki Allah gafara so ki ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku bayan na sai ce Allahumma anta salam wa minka salam ya Allah kai ne mai aminci kuma aminci da gare ka yake tabarakta ai baraka ai kasurat barakata albarkar ka ta yawaita shine tabarakta ai kasurat barakatuka albarkar ka ta yawaita ya zal jalali ya ma abocin girma wal ikrami da daraja ya ce mutum zai faɗi wannan to bai dalili ya ce li hadisi sa'uban saboda hadisin sa'uban ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tabbata idan sarrafa min salatihi idan ya idar da sallarsa istighfarallaha salatan sai roki aya nemi gafarar Allah sau uku bayan na sai ce Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram hada alhadith rawahu muslim wanda hadisi imam muslim ya fitar da shi saniyan abu na biyu bayan kai wancan zikiri zikiri na biyu da ake so shi da kace la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir allahumma la mani'a lima a'daita wala mudiya lima mana'ata wala yanfa'u zaljaddu min kaljadd muttafaqun alayh saboda wannan hadisi aka ce zaka faɗi wannan addu'a ka ce la ilaha illallah babu abun bauta da cancanta illallah sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya lahul mulku dukkan mulki nasa wa lahul hamdu dukkan godiya da yabo cikakku na Allah ne wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah shi mai iko ne akan komai ce Allahumma la mani'a wannan kun ga tauhidi ne babu mai hanawa limama na lima lima a aita ga abin da ka bayar in Allah ya bada wani abu babu wanda zai iya tare wannan kowaye shi a ko ina yake kuma daga ko ina kuma zai fito babu wanda ya sai tare maka abin da yake rabanka ne shi sa ɗan adam ya samu su kankan cewa cewa Allah shi ne mai ba da abu ba wani ba ko da za a sa ta hannun wani in dai Allah ya kaddara cewa naka ne to ko hannun makinka aka ba sai ya iso kanka wallahi ba da za a yi sai ya zo sai ce wala mu ɗaya limama na ta ba kuma mai bayarwa ga wanda ka hana shi za ka yi ce wala ya fa'u jaddu min kal jaddu kokarin mai kokari baya amfanarwa a wajen kaya Allah sai abinda Allah ya rubuta maka wani hadisi muttafaqun alayhi li hadisi li hadisi mughirah bin shu'ba yace saboda hadisin mughirah bin shu'ba salisan zikri na uku da ake so mutum yayi gasu can a jere ko kamar kai ka ce malam waccan galan da ya dauka yake gwada ma zikri na uku yace an abi an abi zubair qala kana ibn zubair yaqulu fi jibri kulli salati hina yusallim yace Abdullahi dan Zubair ya kasance yana fada a ƙarshen kowace sallarsa yayin da ya sallama yakan ce me la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wala haula wala quwwata illa billah yakan faɗi wannan wala na'budu illa iyyahu له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلل ذكر كل صلاة رواه مسلم wadadisi ma muslim ta da shi cewa annabi yakan yi wannan zikirin abinda babu hadisin ba shi ne wala haula a nan ana cewa mai babu wayo mutum ya aka ce la haula abinda ake nufi wato ba wayonka ba ne ba wayona ba ne ya sa muka zo mutanen kirki dace ne daga wajen wa daga wajen Allah wala kowata ko ba ƙarfinka ba ne ko ƙarfina ya hana ka saba wa Allah me ya sa ka dace Allah ne ya datar da ka don me ya sa akwai mutane wayanda suka fi ka karfi amma ba su iya hana kansu don karfinsu a ce ba sa saba wa Allah ba akwai mutane da suke da ainihin dabara dabara su bata sa sun yi wa Allah bauta ba da aka zai ce wala haula babu dabara wala kowata babu karfi wajen yi wa Allah da'a ko saba wa Allah illa billah sai ga Allah Allah shi ne kawai yake da wannan wala na abu ba ma bauta kowa illa iyawu sai shi kadai lahun ni'matu dukkan ni'imomi nasa walau al-fadl haka dukkan falaloli na Allah ne walau sana'u hasan kuma Allah shi ke da yabo mai kyau la ilaha illallah ka sake jaddadawa kace babu abun bauta da cancanta illa Allah sai Allah mukhlisina kana mai tsarkake ibada lahu din ga addini kana ɗarkake addini ga Allah walau kari alkafiruna ko da kafirai ba sa su wa ƙala ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhallil annabi ya kasance yana daga murya dubura kulli salati a bayan kowace sallah rawahu muslim rabi'an sai zikri na hudu yace thumma yusabbihu wa yukabbiru wa yuhammidu wa yuhallilu wala ha ubdatu siyar sannan manzon Allah kuma yakan yi tasbi yakan yi takbiri yakan yi tahmidi yakan yi ta halili sai ya ce wannan kuma yana da sigogi daban-daban tasbihi da ake a bayan sallah wanda muka fi sani shine mai 33 ka ce subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ka cika na 100 da faɗin mai la ilaha illallah wannan shine wanda ya fi shahara mutane suka sani to sai malam ya ce yin hakan yana da salo da yawa ce awwalan siga ta farko yusabbihullaha salasa wa salasu yana godewa Allah sauta yana tsarkake Allah sau 33 yace me subhanallah subhanallah subhanallah sai ya faɗi haka sau 33 sannan yana gode wa Allah ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sau talatin da uku sannan yana girmama Allah ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar shi ma sau talatin da uku wajen kabbara ka ce Allahu aki babu kafin ɗin a ɗaure take ak bar sannan karka yi madda akan ba'un din ce bar kabata da batun fahimta ba a madda kai Allahu akbar Allahu akbar da kai 33 wa tamamul mi'a yace cikon na 100 sai ka ce min la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan siga ta farko ce to da wani dalili muka dogara muka wannan ya ce li hadisi abi huraira abin da yasa zaka yi wannan saboda hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce lalle manzon Allah mai tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi qala ina cewa man sabbaha Allah dubura kulli salatin salasan wa salatina wa hamidallahi salasan wa salatina wa kabbara Allah salasan wa salatina fatilka tis'un wa tis'una ko yace in ka hada su sun zama 99 wa qala tamamul mi'a wajen cikon na ɗarin sai yace la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yace me gufirat qataya walau kanat mithlu zabadil bahri za a kankare masa kurakuransa ko da sun kai yawan kumfar kogi kusa lokacin da koge ke zuwa zuwan farko ayyukan zo da wani kumfa ko da wannan kumfar manzon Allah sai kwatanta yace duk wanda ya faɗi wannan na kurakure ko da kurakuransa sun kai kwatankwacin yawan yadda wannan kumfa ta gaban sabon ruwan kogi take wucewa idan iya wannan za a kankare masa wayannan kurakura da watan fahimta ta kashe kun ga kamata mutum ya yi wannan ya ce wannan hadisi rawa musulun saniyan siga ta biyu ya ce subhanallahi salasa wa salatin alhamdulillahi salasa wa salatin allahu akbar arba'a wa salatin za ka iya ɗaukan wannan siga ka ce subhanallah sau talatin da uku alhamdulillah sau talatin da uku allahu akbar sau talatin da uku in kada sun baka na sun baka ɗari wadda siga ta biyu ke subhanallah talatin da uku alhamdulillah talatin da uku allahu akbar nawa talatin da hudu in kai ya baka siga ta biyu wadda wanda aka dogara ya ce liya hadisi kaf ibn ujra wannan kuma dalilin da yasa zaka yi wannan saboda akwai sahabin manzon Allah mai suna Ka'ab dan Ujratu shi da ya kawo ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce mu'aqibatun la khiba fa'iluhunna aw fa'iluhunna dubula kulli salatin maktuba yace waɗansu zikrai wadda ake yin su a ƙarshen sallah duk wanda ya faɗe su ko ya aikata su baya asara la ya khibu qa'iluhunna aw fa'iluhunna wanda ya faɗe su ko ya aikata su la ya khibu baya yin asara in dai mutum ya faɗe su to baya yin asara to sai ya kawo su ya ce a ƙarshen kowace sallarsa ta wajibi ya ce salasa wa salasu na tasbihatu zai yi tasbihi talatin da uku wa salasa wa salasu na tahamidatu zai yi tahamidi talatin da uku wa arba'u wa salasu na takbiratu zai kabbara guda talatin da uku kaga siga ta biyu kenan a siga mu ta biyu ina fatan fahimta koga wannan mutum zai iya wannan sai salisan na uku shi kuma ya ce allahu akbar da ya za ka yi allahu akbar sai ka faɗa sau 25 alhamdulillah 25 subhanallah 25 la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau 25 in gada nan ma ya baka nawa guda ɗari wannan shi ne siga na uku li hadisi zai da bin sabit saboda hadisin zai da sabit wannan mun san waye zai da sabit ko yana cikin sakatarorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai da sabit mu gane matsayin sa annabi wata ran yazo yace babu aminci a al'umma muna da mutane wanda za su yin abu a ce in an kawo mana wasiƙa sai mun gaito wani mutum ya karanta yahuda su kan kawo wasiƙa wajen manzon Allah sai a ce a kira wani bai yahuda ya zo ya sake karanta annabi ya ce babu aminci wajen waye zai sha da musulunci hawaye akan wannan gaba zai dan sabi ya ce ya manzon Allah za mu je karatu yahudanci sati biyu yayi aka ce har takuniya yake yi da yara sati biyu ba yaran mutu ya yi firamare 1 to 6 ya yi js 1 to 3 ya yi ss 1 to 3 ba zai iya complete sentence ba guda ɗaya yanzu ɗaya ce complete sentence yana bin da balarabi ke can jimlatul mufida jimla mai fa'ida magana magana mai ma'ana a ba mutum ba zai iya ba zai ɗan sabit sati biyu ya je ya koyo yaren yahudanci har yana iya tatsuniya bin da za ka kawo cewa har yana iya tatsuniya don ka gane sai ka san al'adar mutane ka iya tatsuniya sati biyu har al'adunsu sai dai karatu kai kayi shekara ashirin kana karatu har yanzu ana maka gyaran turanci ga akwai kalubale a gaban wallahi tallahi yan uwa mu tashi mu koyi ilimi da gaske mu rage zaman bakin titi da sauransu duniya ta ci gaba ta yi nisa ta bar to zai dan sami a sati biyu je koyi wannan yaran ya zo yake iya yin komai da yaran to ya kai ya ce kai kabbara 25 da godiya 25 tsarkakewa 25 kuma ka faɗi kalma ta tauhidi so 25 wannan shi ne saboda azizin zai dan sami ya ce amara na an nusabbi Allah dubura kulle salatin salasa wa salatun wa nahmaduhu salasa wa salatun ونكبره أربعة وثلاثون وقال فرأى رجل من الأنصار زين الأنصار يجي سي wani mutum cikin mutanen Madina fara'a fil manami sai ya gani a cikin barci to inda kissan yin 25 biyar ta fito kenan yana kwance cikin barci sai ya mafarki fa qala amarakum amarakum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tusabbihu dubra kulli salati a cikin mafarkin sai ake gaya masa annabi ya umarce ku ku dinga tsarkake Allah a cikin a ƙarshen kowace sallar sau 33 ku gode wa Allah 33 ku girmama Allah 33 qala na'am sai wannan sahabi da yake bacci ce eh qala sai ce fa ja'aluha kamsan wa 20 sai a mafarkin aka ce masa to kame da shi 25 biyar maimakon 33 da 34 sai aka ce ka mai da shi 25 wajalun ta halila ko ma'ahunna ya ce ka sanya hailala cikinsu mana idan ka zo yin la'ilaha illallahu wada hula sharika laulawun mulkwa laula shi ma ka yi 25 subhanallah 25 Allahu akbar 25 alhamdulillah 25 da kuma hailalan nan 25 faqada ala annabi sallallahu alaihi wasallam gari yana wayewa wannan sahabi sai ya jijjifi ya tafi wajen manzon Allah fa haddathahu sai ya bashi labari fa qala if'alu sai da ce ku je ku aikata haka ya zama sunna wace iri takaririya ko annabi ya karrara wannan sunna din haka sunna ce wadda ta tabbata to bala yana nuna mun lokaci amma akwai gaba da nake so mu mun za mu kawo shi rabi'an nau'in tasbihi na hudu shi kuma ana yin sa subhanallahi ashara alhamdulillahi ashara Allahu akbar ashara dan zaka zo aka ce subhanallahi sau goma alhamdulillahi sau goma Allahu akbar sau goma goma sau uku na talatin sau biyar na eh ɗari da hamsin sai ce za ka yi wannan ne hadisun abdullahi bin amru saboda hadisun abdullahi ɗan amru ɗan as ya ce kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah mai tsaira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce khillata ne la yuhsi ima ya ce waɗansu ɗabi'u guda biyu babu wanda zai kiyaye su rajulun mutum muslim musulmi illa da kalal jannata mace ya shiga aljanna wannan yana da fahimmanci yasa da ke son karanta mana ya ce waɗannan tasbihi na ƙarshen nan akwai waɗansu ɗabi'u guda biyu a cikinsu babu wanda zai kiyaye su mace ya shiga aljanna ya ce ala ku saurara wa kuma ya siru ya ce wa'in abubuwa guda biyu masu sauƙi ne kuma ya amal bihin da kalilu amma wanda suke aiki da su ‘yan kaɗan ne cikin mutane wanda suke iya kiyayewa su yi aiki da wannan ba su da yawa amma duk wanda ya yi shi kuma zai shiga aljanna in zai kiyaye sai ya ce yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asharar wanda zai wannan ya tsarkake Allah a ƙarshen kowace sallarsa ya ce subhanallah subhanallah subhanallah sau goma wa yukabbirahu asharan ya kuma girmama Allah sau goma ce Allahu akbar Allahu akbar wa hamidahu asharan kuma ya gode wa Allah sau goma ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya ce, Ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Shi Abdullah bin Abubuwan As ya ce, Mandan Allah mai tsira da aminci Allah su tabbata ya gare shi ce, Fatilka hamsuna wa miyatu fil lisan. Idan ka kirga zuwa zama ɗari da hamsin ne akan harcen. Haka ne ko? Ɗari da hamsin ne akan harcen.